أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم وكراتم من لتاف ياقوتة الفريدة يوضا متاشي أكم فصلين قوم شاشدة wanda sai dai muhammadu nazif yake cewa fasulun fi shuruɗil wuridil ahmadi wa nuril muhammadi wannan fasali ne da yake bayani cikin sharaɗoɗin wuridin nan na shehu ahmad tijani lazimi na safe da na yamma da wazifa da zikirin juma'a wa nuril muhammadi wanda yake haske ne abin dangantawa ga annabi muhammadu ya gaya maka bayan ya gaya maka sharaɗin kai ba tijana yanzu kuma zai gaya maka sharaɗin wuridin tijaniya wa amma shuruɗul wuridi fabda biniyatin taharatu ahdasin wa saturun li'aurati taharatu akhbasin bi zikrin wa qudratin wa minha al-julusu ma'a tawajjuhi qiblati لغير مسافر وغير ضرورة وصحيح أن ليس من أركان صحتي وترك الكلام عند فقد الضرورة وإلا فبالقليل منه ككلمة سوى ما إذا قد خالبت أم أو أم أو أب وزوج أكاه فليجبهم بسرعة من سامو بيتي بيربا yana cewa wa amma shuruɗul wurdi amma ga sharar amma kaga sharaɗoɗin wurjin nan na tijjaniya sai mai sharhi ya ce maka wahiya ita wannan sharuɗa in ma shuruɗu sihatin ko dai su zamanto sharaɗoɗi ne na inganci wanda in aka bar ɗaya daga cikin su wurdi ya ɓaci sai an sake wa in ma sharɗu kamali ko kuma ya zama sharaɗi ne na cika dan ka bar su ko ka bar ɗaya daga ciki wurdinka ya inganta sai dai bayi da kamala bai samu cika ba saboda shi a wannan fasali sai dai muhammad nazifi kawai ya zubo su ne gaba daya bai ware maka wannan shuruɗin sihati bane wannan shuruɗin kamali ya zubo maka kawai gaba daya sharɗoɗin a zube shi yasa shi mai sharhi ya gaya maka ko dai sharaɗin da kaji ya kasance daga cikin shuruɗin sihati ko kuma ya kasance daga cikin shuruɗin kamali to koma wanne ne dai na farko fabda abi niyyatin kafala da niyya kowa ya sani niyya ita ce asulul amali kamar yadda mishar ya ce maka wahiyar sharuɗu sihatin ko fi kulli ibada ita niyya sharaɗi ne na inganci a cikin dukkan wata ibada wai ba sai lazumi da wazifa ba sharaɗi ne na inganci cikin dukkan ibada wa asasu kulli khairin niyya ita ce foundation na dukkan alheri duk wani alheri da za ka gina to lalle ne ka gina shi akan foundation din niyya in niyyar ka ba mai kyau ba ce to dukkan aikin rushashe ne Allah ba zai karba ba kaga nan niyya ta zama shurutis sihati kenan ba shurutul kamali ba tunda mai sharhi ya ce maka ita ce asasi a dukkan wani aiki na alheri to bayan niyya fa sai daharatu a hadasin sarkin nan na hadasosi ya kawo maka jami bai ce daharatul hadasi ba saboda akwai hadasul asugari akwai hadasul akbari ko ma wanne iri ne idan janaba sai ta waje ba a gare ka to sai kayi wankan janaba in kuma larura da take halatta yin taimama ta faru to dole ko da janabar sai ka yi taimama ko kuma ya kasance kana da alwala shine kishiyan ɗaharatul hadasi ba a yin ta sai da alwala ko taimama ke sannan wa saturul li aurati da kuma rufe tsiraici tsiraicin da amma ba kowane irin tsiraici ba sai mu shaida ce maka wajibatu sitiri tsiraicin da ta zama wajibi a sitirce ta in namiji ne daga cibiya zuwa gwiwa sharadi ne ba zai karanta wuridinsa na tijjaniya ba sai ya sitirce wannan tsakanin in mace ce ita ka sani kulluha auratun illa alwajha wal kaffaini ita mace dukkan jikinta tsiraici ne in ban da fuskanta da tafuffukanta guda biyu to wannan rufe tsiraici kamar yadda ya zo a sharaɗin sallah to haka yazo a cikin sharadi na wuridin tijaniya ba a karanta shi tsirara sannan sai daharatu akhbasin tsarkin kabasoci shi ma da yake kabasi guda uku ne a taharatul kabasi anil badani wa sauji wal makani guraren nan guda uku jikinka ya kasance ba najasa ko da kana da alwala ko taimama tufafinka ya kasance yana babu najasa ko da kana da alwala ko taimama sannan gurin da zaka zauna kai wuridin naka na lazumin safa ko yamma ko wazifa ko zikirin juma'a ya kasance yana da tsarki shine ma'anar daharatul kabasi in an ce daharatul hadasi abin da ya fito a jikinka kashi da fitsari mazi waji da tusa su ne hadasi dole sai ka tsarkake kayi alwala to bayan kayi alwalan daharatul hadasi to ya kasance jikinka da tafafunka da gurin yin wurjin naka yana da tsarki shi ma sharaɗi ne daharatu akabasin din nan akwai sharaɗi guda biyu kafin ya zama wajibi ka gusar ko kafin sharaɗin nan ya zama wajibi gare ka sharaɗi na farko bi zikirin a halin tunawa wa ƙudratin da kuma samun iko na gusar da kabasin kana sana cewa tufafinka da najasa to ba za ka yi wannan wurdin ba sai ka tsarkake kana sana gurin da kake zaune na da najasa to ko dai ka gusar da ita ko kuma ka canza guri mai tsarki in kana sana kenan wa albau bi ma'ana ma'a ai ma'a zikir wal qudrati saboda waka ce maka bi zikirin tare da tunawa wa qudratin da kuma samun ikon gusar da khabasin mai sharhi ya ce maka la ma'an nisyani wal ajiz ba wai tare da mantuwa ko kuma gajiyawa ba idan mantawa kai rigarka tana da najasa ko wandonka amma kana da alwala ko taimama sai da ka gama lazumin safa ko nema ko wajiba ko zikirin juma'a sai ka tuna a shefa kayi wurin nan naka na tijjaniya da tufa mai najasa ba komai wuridinka ya inganta tun da mantawa kai inda kana sane ne to wuridinka ɓatacce ne saboda sharaɗin ɗaharatul khabasi ma'a zikiri wal ƙuduraci to haka nan idan akwai al'ajizu gajiyawa shi ne kishiyar al'uduratu annisiyanu shi ne kishiyar alzikiru tunawa mantuwa ita ce kishiyar tunawa al'ajizu gajiyawa ko kasawa shi ne kishiyar al'uduratu iko in ya zama ko da kana sane da ita na jasar amma ba ka da ikon gusar da ita ko marar lafiya ne a kwance tufansa ya yi najasa ya yi taimakonsa zai yi lazuminsa amma ba yi da ikon da zai tashi da zai ya wanke wannan tufa mai najasa kaga a nan ko da yana sane da ita ai ba da ikon gusar da ita ko kuma a'a yana sane da ita amma babu ruwan wankewa in yace sai ya je neman ruwa lazumin zai iya zama kara'i ko wazifa za ta iya zama kara'i wannan daidai yake da wanda ya kasa ba da ikon gusarwa da najasar a jikinsa yana sanadin tunda babu ikon gusarwa ya karanta lazuminsa ko wazifarsa a haka sai dai in ya zo jawhara zai baddala da salatul fati kaba ashirin ومن هاي لك شروط ورد الأحمدي الجلوس أكرنت وردنا أزولي با أتعيب با كما أتفب سنن زمن ما أتوجه كبلة تارد فسكنتر على الكبلة إن با أتكين جمع كي كرنت وزيفة تاكا ko kuma kake karanta zikirin juma'an naka ba wannan sharaɗi ne fuskantar alƙibla ga mufuradi wanda yake karanta wazifarsa shi kadai ko zikirin juma'ansa shi kadai to dole ya fuskanci alƙibla ko kuma lazimi wanda dama ba sharaɗin jami a cikinsa to sharaɗi ne ka yi shi a zaune kuma ka fuskanci alƙibla mai shari ya ce maka fuskantar alƙiblan nan bi jami'i badanihi ka gane ai min ayi min min awwalihi ila akhirih zai fuskanta alƙiblar nan bi jami'i badani da baki ɗayan jikinsa ba wai iya fuskanta duka fuskanta alƙibla ban da ƙirjin ba ba kuma ƙirjinsa da sauran gaɓoɓi za fuskanta amma wuyansa yana waiwaye ba gaba ɗaya zai fuskanta alƙibla ba tare da waiwaye ba min awwali daga farkon wuridin nasa ila akhirihi har zuwa ƙarshensa wannan sharaɗi ne sannan amma wannan sharaɗi na fuskantar alƙibla da kuma zama waɗannan sharuɗa guda biyu aljulusu wa tawajjuhi qiblatin to li ghairi musafirin ga wanda ba matafiyi ba shi matafiyi da ke kan dabba kaga dabba tafiya take ko kuma a tafiyar kafa yake ma an yadda ya karanta lazuminsa duk inda ya fuskanta ba sharaɗin zama tunda shi matafiyi ne ba kuma sharaɗin fuskantar alƙibla tunda ba lalle ne garin da zai je yana fuskantar alƙibla ba ina fata an gane wancan sharaɗi na mazaunin gida ne wanda yake mai lafiya to dole ne ya karanta shi a zaune in shi kaɗai ne zai wazifa ko zikirin juma'a ya fuskanci alƙibla ligari musafirin ga wanda ba matafiyi ba wa gairi daruratin kuma ba tare da wata larura ai wa mashakatin da wahala na fuskantar alƙiblan ko zaman ba in ya zama akwai larura ba za ka iya zama ba saboda ciwon basir ko kuma ba ka da lafiya ba za ka iya zaunawa ka daɗe ba sai dai a kwance to wannan sharɗin na zama ya faɗi a kanka wannan tun da rashin lafiya larura ne ko kuma ba za ka iya juya ka fuskanci alƙibla ba saboda ba lafiya shi ma larura ne ya halatta ka karanta shi duk yanda kake ko rijingi na ko rubuta ciki ne in dai a halin larura ne ba wannan sharaɗi na zama ko fuskantar alƙibla sannan ma da wasu hiya an inganta an cewa laisa waɗannan sharaɗoɗi guda biyu aljulusu ma a tawajjuhi ƙiblatin zama da fuskantar alƙibla an inganta cewa laisa min arkanin sihatin ba sa daga cikin rukunai na inganci bi ma'ana laisa min shuruɗi sihati ba sa cikin sharaɗi na me na inganci shuruɗul kamali ne a ƙauli mafi inganci daga malaman fiqhu na wannan ɗariƙa ta tijaniya in ka kara ko da kana da ikon zaman kana da ikon fuskanta alƙibla amma suka karanta shi a tafe ka gane ai ba tare da fuskanta alƙibla ba wuridinka ya inganta amma babu kamala saboda me aljulusu ba tawjihu qiblatin laysa min arkanin sihati ba sa daga cikin rukunai na inganci suna cikin shurutul kamali ne suna fata an gane amma ba akwai kaulin da ya saba wannan wannan shine zai mafi inganci sannan daga cikin sharadin wuridi na tijaniya wa tarkul kalami akwai barin zance inda faqadar darura lokacin da aka rasa larura idan ba wata larura da ta sa dole sai an yi magana to sharaɗi ne ba za a yi magana ba in an fara min awwalihi ila akiri tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe wa illa in kuma a akwai larura inda wujudin darura can ba ta inda faƙadin darura ba to in ma an samu larura da ta sa dole sai ka yi magana to fa bil qalili kai dan kaɗan minhu na wannan maganar ka kilmati kamar kalma ɗaya wa kalimatai ne zuwa kalma biyu duk da bai kawo ba ai abin nufi ya zama kalamun muktasarun zance ne abin takaitawa kwarai izalam tugunil isharatu shi ma idan ishara bata wadatar ba idan kayi nuni da hannu kayi ta kurame wanda yake ma maganan ya kasa fahimtar me kake nufi to sai ka ce kaza ko kaza da kaza kalma biyu da kare wata kalma biyu to wannan ya inganta a cikin wazifarka ko lazimi ka yi magana in larura ta sa dole sai ka yi magana kamar kalma ɗaya ko biyu kare wuce haka siwa ma iza kad kaɗa bata ummun au abu amma fa banda cewa idan ummun uwa ce kaɗa ba ta yi zance da ɗanta uwar mai shari ce maka amma fa daliyatu makusanciya la jaddatu banda kaka uwar uwa dama ita uwar uwa ai abokiyar wasa ce ko dan ka saba mata baka saba wa uwarka ba uwa din da niyya ta kusa wata ta haife ka sai naƙuda ta haife ka ita kam babu sharaɗin kalimatun au kalimatai babu sharaɗin izalam tugunin ishara in ta kira ka kawai ka amsa in ta nemi jawabi a wajenka kai mata magana ko da ya kai minti nawa ne sannan kuma an ka gama ka gamsar da ita ka shiga ba da lazumin ka ko wazifar ka bai rushe ba au abun ko kuma uba ne shi ma kazalika haka nan suka yi zance da ibnahuma ɗansu uwa ta ta yake magana da ɗanta ko uba ne yake magana da ɗansa da aka ce kazalika shi ma daliyun la jaddun uba na kusa wanda ya aike ka banda kakanka uban ubanka wannan ka in kai masa magana da ta wuce kalma ɗaya biyu lazumin ka ko wazifa ta rushe in kaka ne uwar da ta haife ka da kaka da uban da ya haife ka su kam ba sa cikin wancan sharaɗin na rashin yi musu magana haka nan yake wa zaujun haka nan da miji ya yi magana da akahu abokin zamansa waye abokin zamansa ita ce matarsa ko idan ya yi magana da matarsa to ita ma dole ne ta amsa masa kamar yadda ɗa yake amsa wa uwarsa ko ubansa mace ce ai auka ɗaba zaujin zaujatahu ko ko miji ne ya yi zance da matarsa ita ce akahu ɗin to ita ma ta amsa masa waɗannan guda uku idan suka yi magana faljujihun lalle ne mai lazumin nan ya amsa musu bi sur'atin da gaggawa ba wai sai na ƙalasa ba ba gyalan murya za ka yi ba ba ishara za ka yi da hannu ba ka amsa musu saboda haƙƙi na iyaye shi ma sharaɗi ne daga cikin sharaɗoɗi na wannan ɗariƙa kafin a baka sai da aka gaya maka za ka yi biyayya ga iyayenka in mace ce sai da aka gaya mata za ki yi biyayya ga mijinki to ko kina lazumi in ya kira ki kika yi shiru kin saba masa ko kana lazumi uwa ko uba suka kira ka baka amsa ba kuma kiran koda na zamani ne koda a waya ne jatamarka ko babanka ya bugo ma waya ko miji ya bugo wa matarsa waya tana lazimi ko wazifa ta yi rasibin kwal ɗinsa ko ya yi wa uwa ko uba rasibin kwal ɗinsu ya amsa kuma duk jawabin da suke nema kada ce ai lazimi nake bari in na gama zan kira an kai haka ka saba maimakon ka samu lada sai dai ka samu zunubi kar ma ka ce wani lazimi kake ko wazifa in suka bugo ma waya ka amsa musu ka gamsar da su iya abin da suke bukata na jawabi a wajen ka yi musu ko ya kai minti nawa ne sannan ka gamsar da su kuka gama kuma ka ci gaba ka gina akan inda ka tsaya ba tare da ka lusa ka koma farko ba ina fata an gane waɗannan guda uku abun wa ummun wa zaujun lalle ne idan ɗayan waɗannan ya kirayi mutum to falyujibuhum lalle ne lamul amri ne lalle ne ya amsa musu bi sur'atin da gaggawa ai duna muhulatin ba tare da jinkiri ba wala tarakin ba tare da jinkiri ba jabran li khawatirihim domin a kubutar da tsirga zuciyarsu tunaninsu na zuci su sami nutsuwa kar ka bata musu rai a dalilin kana lazimi ko wazifa ko zikirin juma'a to alhamdulillah mun gama baiti biyar ba alhamdulillah na'am